من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام والصلاة وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يو الخميس عشرين دي دي قوات رمضان الله يسامح إيماني عشرين دي دي قوات رمضان hijiran ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan Afril haihuwa annabi Isa alaihi salam shekara dubu biyu da ashirin da biyu mun dawo za mu ci gaba da karatun alƙur'ani mai girma daga inda muka kwana jiya da fatan Allah ya mana muwafaka cikin farawanmu da gamawanmu don alfarman manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam aka ramukalla bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
نعم قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا To alhamdulillah har yanzu dai muna a cikin suratul ahzab inda Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana cewa ya watsa gayyar kafirai wa anzala jilodan lam tarauha ya watsa gayyar kafirai duk wannan rundina wacce ta zo ma masu imani ta sama ta ƙasa domin a rusa addini a watsa madina a ci mutuncin manzon Allah to a wannan yanayin sai Allah ya canza abin badar mala'iku aka aiko uhudu sahabbai aka ba nasara suka fafata nan gun kuma sai ya zama Allah ya canza salon yakin nan kuma sai Allah bai aiko mala'iku zahiri ba bai ba sahabbai uwa ta zahiri ba sai ya aiko da wata irin iska ya ce wa junudan lamtarawa da wata irin iska wadda ba kwa ganinta da ita Allah subhanahu wataala ya aiko da ita cikin dare ya fatattaki wa'annan kafirai suka kwashe kayansu ba ma su sani ba wanda a nan ne bayan sun tafi su ko musulmi a nan inda suke ma Allah ya dora musu bacci ba ma su san wannan gwagwarmayar da ake ba sai da safiya ta manzo Allah ya gaya musu cewa ai Allah ya kore duk wannan rundunar sun watsi yanzu babu abinda ya mana saura illa bin Allah da gode ma Allah da neman yadda Allah subhanahu wataala to shine Allah subhanahu wataala yake faɗi cikin halin kafir munafikai lokacin da suka ga ƙura ta tarnike sai suka rinka ce ma annabi inna biyutana awra wa ma yi biyawata iriduna illa shirara wasu na ce ma annabi ya rasulullah wallahi mu muna neman uzuri gidajen mu sun rushe ban yi ce ba ne ba iyalai na kaza kaza kaza Allah ya kika yana ba wani abu suke nufi ba illa banda su gudu kawai shine Allah subhanahu wataala yake cewa ya rasulullah ka gaya musu cewa ko da sun gudu sun tafi gidajensu kullan yanfa'akum al-firar min al-maut kullan yanfa'akum al-firar in farautum min al-maut aw al-qatl Allah ya ce ai gujewa ba za ta amfane ku ba don kun guje ma mutuwa ko kun guje ma kisa idan kuna ganin cewa wannan izinin da kuke nema ga annabi sallallahu alaihi wa sallama na cewa a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya muku izini ku tafi gida ku koye to ku sani wannan gudun da kuka yi ai ba zai amfana mu komai game da mutuwa ba ko wal innal mawt alladhi tafiruna minhu wa innahu mulaqikum ai mutuwar da kuke guje muwa ai gamuwa za ce da ku Allah ce da haka dan kun nemi izinin manzo Allah kun ce gidajen ku kaza gidajen ku kaza wannan abun ba zai amfana muku komai ba awul qatal ko kuma idan kuna gudun kisa ne kuna ganin cewa wai dan an kashe ku dan in kuna a nan filin kashe ku za a yi kun ban ƴaƴa kun ban mata kun ban waye Allah ya ce wannan abun ba zai amfana muku komai ba aina ma takunu idrakum al-maut walau kuntum kuntum mushayida ai duk inda kuke a duniyar nan mutuwa za ta iske ku da a ce kuna akan benaye abubuwan daga gini to Allah ba zai baku ba in lokacin mutuwa yayi kun mutu to me amfanin gurjen mutuwa me amfanin gurjen makisa Allah subhanahu wataala tun daga wanda ya halicci dan adam ya faɗi ya rayuwar shi ya faɗi wanda zai mutu ya faɗi dalilin mutuwar shi ya faɗi ga lokacin mutuwar shi kuma ga abin da za a yi ga inda za a binne shi da haka abin da ake nema ga dan adam kawai miƙa ma Allah lamari a cikin al'amura kai dai abin da zaka nema duk lokacin da mutuwa ta zo ma ta riske ka da imani kisa ne rashin lafiya ne haka nan kana zaune ne akwai dalili ne ko ba dalili a kan matso saboda na ba akwai dalili ko ba dalili duk wannan abun ka kyale sha'anin Allah ba an sha ganin mutuwa mutum na bada labari ba akwai wani mutum da na gani zuwa yi yana ba da hikayar wafatin manzon Allah yana zaune mabiya an kewaye shi yana faɗin cewa mala'ika azra'il na zuwa yana an san ruhin manzo Allah ruhi ya zo gwiwa ashe dan shi ne zo gwiwa ruhi ya zo ugu yana cewa faja'a ruhu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ila sadrihi ko sai ce la ilaha illallah kan yi kalmar shahada uku ya mutu shi labarin ma an mutu yake bada ashe labarin mutuwa shi lakan da yake ga munafikai lan yafakum al-firar gujewa ba za ta amfane ku ba in farautin min al-maut dan kun guje mu mutuwa awul qatl ko kuma kun guje mu kisa to haka mu masu imani wallahi duk abin da kake na gudun mutuwa in lokacin mutuwar ka yayi la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun bare za a jin kyauta ma sakan guda ba kuma dan kai mu Allah laifi ba za a kara ma koda sakan guda ba Allah ya kiyaye mu wa idan la tumattuna illa qalila Allah ce to in ma an bakku a duniyar la tumatta'una ba za a ji yadda ku dadi a wannan duniya ba illa qalilan sai dan kadan in ma kai tsawon ran cikar da irin wannan rayuwar ta mu ce rayuwar masifa da bala'i ka ma yi ran ka ka kidin Allah ka kidin annabi to wani jin dadi zaka ji a duniya in kai dan kasuwa ne dadin kasuwanci zaka yi in kai ma'aikacin gwamnati ne daɗin aikin gwamnatin kake ji in kai matafiyi ne daɗin tafiyar kake ji tafiyar da duk kwana kana cikin ɗarkarka ga gas ko kan kan bindiga in kai ma'aikacin asibiti ne daɗin kake ji kullum a kawo maka gawa kullum a kawo maka haɗari in ke mace ce a gidan miji daɗin zaman gidan miji kike ji in kai mai gidan ne daɗin matan kake ji tashi hankalin gidan kawai bai ishe ka ba da bala'i da masifa in na ‘ya'ya ne daɗin su kake ci, ita wa duniyar nan in ba Allah kai ba ba ta da daɗin da za ta ci. Shi sa manzo Allah da shi ya gama abubuwa ya faɗi musibu ya ce wa ji ilal qurrata aini fi sala. Ya ce ni an sanya tanyin ido na in ina son in ji daɗi kawai in yi sallah. Allah kawai za ka yi ka ji daɗi yanzu. Saboda ita duniyar nan ba ta da daɗi. daman tun lokacin na Allah ma ba su ji daɗin ta ba ko Allah na mana su ya ta kulmata uddunya qalilun dan jin daɗin duniya nan dan kaɗan ne shi ko wannan jin daɗin shi ne ka bi Allah yau Allah ya taimake ka kai sallah asuba cikin jama'a kai azuwar cikin jama'a la'asar cikin jama'a magariba cikin jama'a isha'i cikin jama'a kai azumin ramadana kai sadaka kai kyauta ka sada zumunci wannan shine jin daɗin duniya saboda ne saboda kayi wani asusu ka aika da shi gidan da aka ce za a aje maka da daɗi amma nan duniya duk yadda ka ga mai jin daɗi na jin daɗi wallahi labari dan lawa mai kici kicin mu ba mu yi kuɗi ba ku je ka tambayi masu kuɗi ka tambayi masu kuɗi wai dan Allah kuɗin nan da Allah ya baku wai wane daɗi kuke ji in tabbatar maka babu mutumin da ke da miliyan goma yanzu tashi wanda yake yin irin baccinka naira miliyan goma wallahi babu ko matashi ne ko tsoho ne ko mace ce da ya kwanta bacci ya mai fi da ya yi fakar ya farka a ce to wai miliyan uku nan da kamawa ne ce kano ya dawo kuwa wai ya to ban wai biya labarin bankin nan ne ka zama mun sa miliyan biyar ciki kawai ya kare yanzu ko ya kare ya zan yi wannan sarƙe-sarƙen za ka yi ta sarƙa har asuba ce kuma kana tunanin kai to wai ni wani ji wasu mashina sun yi ba wani kada a ce wani su ba ka muke ba kai ko talakawa da ka bar ka gaji ka da naira hamsin da zaka sha koko da sai ka ci Allah ya kawo na rana dama haka ka saba ka saba in sai ya tai da hamsin ka sha koko in babu kai maula ka sha in ka yi kwadago an jima ka bada to duniyar nan da kake ganin bala'in ta ya fi ta daɗi ba ta da wani jin daɗi ba ta da wata musiba wata rana na sha faɗa nan cewa shi Muhammadu Bello dan sai James dan dan show Osman dan podio wata rana ana magana haka sai ce aka ga mukalla duniyan nan ba ta da dadi ba ta da dadi kwata kwatanta kawai san duk matsayin mutum to na sama da shi kuma ya fi shi matsayi sai shi dan podio ce bello shi aka ga mukalla ce tana da dadi amma dadin dan kadan ne kasan su sokoda da ɗan kaɗan na ɗan kaɗan ne akwai bambanci da ɗan kaɗan na wai ma'ana ɗan kaɗan ne kwarai ta yi kan gana daga daɗin mutuwa a daga daɗin duniya da Allah ya ɓoye maka ran da za ka mutu yanzu ya ka ce gobe da la'asar za ka mutu yau za ka zo karatun nan ya ce to yana daga daɗinta daɗinta kuma na biyu ka yi tafiya ka dawo yau ga shi nan kowa ya baro gidan shi ya zo ya ji karatu jin daɗi ka koma gida yanzu da in nan ka ta san cewa idan ka taho tafsirin na an tabbatar mata ba za ta koma ba za ta baka ka taho wannan shi ne kawai jin daɗin duniya an ɓoye ma mutuwa kuma za ka yi tafiya ka dawo amma in ba shi ba wani daɗin duniya to da haka ƴan uwa daɗin duniya ka dage ka bi Allah. Duk sakan na rayuwa ka rinka ganin asara shi in baka ambaci Allah a cikin shi ba. Akwai akwai wani hadisi manzo Allah yana cewa laifa ya tahassaru ahal jannati illa an sa'atin lam yadhkur Allah ta'ala fiha. Manzo Allah ce ƴan aljanna ba za su yi takeici ba a aljanna sai dai takeicin wata sa'a wadda ba su yi zikirin Allah ciki ba. saboda za a rinka kawo mana bidiyon duniya kawai ka kan ga ka ce bakan mai shayi ana ta gaddama kwallo ga ka aljannar kazo amma ana gaddama kwallo ana gaddama siyasa ana gaddama to ya kan kaci hannu ina ma dai lokacin nan zikiri ne sai da wani ina aljannar suwa ne shi mazala ce wannan takaicin ka ɗayan aljanna za su ka yan uwa lallai mu yi ƙoƙari mu mai da hankali mu tsaya mu bi Allah shi gudun mutuwa gudun kisa ba abin da zai amfana mana Allah ya faɗi yadda zaka mutu ya faɗi yadda zaka mutu ya faɗi ranar zaka mutu ya faɗi awar da zaka mutu ya faɗi sakatin da zaka mutu kuma ya ce la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimu da za a daga mu wani kaba da an daga mu annabi yaqub alaihi salam annabi yaqub sai ce ma Allah ya ubangiji ka san su ma annabawan kowa ne wata ƴan kofa da zai tsira yake sai annabi ya kuma ce ya Allah Allah ni roƙon da nake maka Allah ka haɗa na abokantaka da azra'il mala'ikan mutuwa kai yanzu zaka yadda haɗa ka abokantaka da shi amma ko kai abokin me zai iya amfana ma bai iya amfana ma komai bai iya tsinana ma komai shi ma dan aike ne in ba shi ya ɗauko ka ba duk haushin ka da yake ji bai iya ɗauko ka kuma in lokacin ka ya duk san da yake maka bai sai ya ƙara ma ko sakan ba to dan kai abokantaka da shi ne ba ya dai ku ta gaisa ba yana cewa na kaso wani na kaso wani to shikenan annabi yaqub alaihi salam aka hada shi abokantaka da mala'ikan mutuwa wannan suna tattauna sai shi azrail da Allah ina roƙon idan mutuwa ta ta kusa da Allah ka dan yi min yasiginar wasu alamomi wanda zan gane mutuwa ta ta kusa dan ƙara aikin alhayar ana nan ana nan ana nan azrail bai ce wa annabi yaqub kawai ba annan annabi ya kuma na gindi wata itaciya zo da kawai sai ga mala'ika Azrail cikin kayan daukar rai ya zo suka gaisa kawai sai ga Azrail ya kama shirye shirye shi Azrail lahiya shi ai na zo da dauran kare shirye da yi yace to ina alƙawarin da muka yi da kai na ce ka nuna min alamomi yace ai dai alamomin mutuwa na nuna maka kai baka gazo sai na ce ma ga kaza yan shekarar ka nawa a duniya ce shekara ta ɗari da ishirin da wani abu to wannan bai isa izina ba da in za ka tashi ya kake ka ce miƙewa niki sai ce kawo sanda ka ya kawo ce to miƙe yanzu ce ba zan iya ba ya ba shi sanda ya ce miƙe miƙe ya ce da kala abinci nawa kake ji ka ji daɗi ya ce da in na ci ɗaya biyu ya ishe ni amma yanzu sai in ci kala goma ban ji wanda ya gamsar da ni ba ya mu'amala ka wajen mata yace ai sun mun ban kwana na musu ban kwana ya mu'amala ka gun bacci yace ne mai ban kwana ya mun ban kwana duk ya dinga lissafa abubuwan da da ake jin su ana jin daɗi yanzu duk an ban kwana da su yace to yanzu wannan bai ishe ka izina cewa lokaci yayi ba sai na zo na ce ma kaza kaza kaza Annabi Yakubu ya ce to da Allah duk da haka dai ina roƙon alfarma ka bar ni in yi alwala in je gindin itaciyar can dan anan nake ma Allah bauta in yi nafila raka'a biyu a sujadar ƙarshe ka ɗauki raina yace to ne maka wannan alfarma dama ni ma haka aka bani umarni wannan na zo in gaya ma shirye-shiryen mutuwa ne amma ni ma haka aka gaya mu ce dama idan ya rage sauran sa'o'i mutum ya mutu ya ce muna zuwa mu tattara abubuwan da za mu tattara a cikin shi lokacin da ƙarshe ya kawai sai dai mu ɗauki ra. Sai in fa kuma firara mai lamota a wani in fa wata mai lamota a wani wa izan lati matta'una biya illa qalila wa izan lati matta'una illa qalila wallahi ba za ku ji daɗi ba ko an bar ku a duniyar nan ko jin daɗi ɗan kaɗan ba za ka gane duniya shirme ba ce sai ka jira yawa ka shiga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ke ce mana idan aka kwatanta zaman mumini a duniya da zaman shi a lahira ma'aikin Allah ya ce kamar misalin ɗa ne a cikin cikin uwarshi da lokacin da aka fito da shi faɗin duniya Allah ya fi miƙe kawa to yadda ɗa ke cikin cikin uwa a takuran nan to dinnan zaman takura muke jin daɗi da miƙe kafa da walwala da bushasha da aikin da kaga dama sai lahira Allah ka gyara mana idan la ta mutu ila ila la kai man zalla shi man zalla bi yatikum min Allah min adabikum su'an wa rada bikum rahma wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyan wa la nasira Allah subhanahu wa ta'ala yace qul ya rasulullah ka gaya musu man zalla zai yatikum min Allah idan ma kun gudu kun tafi gidajen don gudun kisa ko gudun mutuwa kuna ganin ga gayyar kafirai sun zo sun kewaye madina shi za ku je gidanku ku ɓoye Allah ce to ka gaya musu ya rasulullah wane ne zai kiyaye ku daga Allah ina rada lukum su'an idan Allah yana nufin wanda ya saukan muku da wani mummunan abu aw arada lukum rahma ko kuma Allah yana nufin ya sauka muku da rahama idan Allah ya yi nufin cewa masifar da za ta same ka kai munafiki da ka gudu daga wannan yakin gazwatul azab ka tayi gida idan Allah ya kaddara kisan ka ba a nan bane a a kisan ka a cikin gidanka ne kana iya sai ka tafi gidan can a ka a kashe ka ba ka aka yi ma sai na Abdullahi bin Zubairun ba lokacin da ana alfitina din nan Abdullahi sai na Abdullahi dan Zubair da manzo Allah ce duk wanda ya kashe shi dan wuta ne an zo ana ta wannan ayyamul fitina din nan kawai sai Allah ya jeho mai wani tunani ce kai tsakanin Aliyu da Muawiya ana jagoranci ana ta kashe masu imani wannan bai kamata a ga mai hankali a ciki ba kawai sai sai na Abdullahi bin Zubair sai bi haka gefe gefe ya zagaya zagaya ya zagaya ashe can kuma cikin jama'a sai na alwani na ganin shi ya kewaye yana nufin ya dawo ya zo shiga gidan shi ya kulle shi ma wannan sai ce yawwa alhamdulillah ga wata ganima can da Ali zai farin ciki da ita shi ko sai ya dinga bin shi ya je kawai cikin wani kwazazzabo ya ɓoye kawai Abdullahi bin Zubair na tawowa shi kuma kawai ya jama shi kawai ya saka mai a kiɗa shi ya taga taga ya zo ya sa takobi ya sare shi kawai sai gashi da gudu zai ce ma Ali ya ce bushawaka ya Ali ya ce na kashe maka wani komanda ya ce wane ne ce Abdullahi dan Zubair Abdullahi dan Zubair ka kashe ya ce inna lillahi shi yaki ya lalace ce mu je a ɗauko shi a mai wanka a mai sallah kai kuma ka fita cikin manzo Allah ce duk wanda ya kashe shi dan wuta ne da Allah fitowa sai na Abdullahi dan Zubair daga can ya ta wuta hana shi ya mutu to ashe kaga duk abin da kake guje mu mutuwa bai da amfani lan yanfa ko wani sauran bin mutum wani manzan lazi a sama min Allah in awada bikun su'an au awada bikun rahma ba wani wanda zai iya kiyaye ku daga Allah idan Allah ya nufin saukar da wani mummunan al'amari gare ku au awada bikun rahma ko kuma Allah ya yi nufin jin kai gare ku ka gane sha'anin Allah yanzu kawai ɗauki ɗan kasuwa ɗan kasuwa na iya zuwa ya buɗe shago tun safe har la'asar bai yi wani cinikin ku zo a gari ba amma kuma ya ga dama sai ya koma gida ya kwanta ya fara bacci kawai sai jiwa ya karam alhaji wani ya gajiya da Allah ka yi haƙuri wallahi wani abu ne nan ya taso mun wallahi wani mutum ne ya zo zai ba shi aure kuma an ce lalle lalle gobe za a kai kayan nan da asusuba kana da kaza eh kana da kaza sai ya ma cinikin ninkin ba ninkin din zaman da kai a shago sai ce to dalla to ko nan ba ka wannan kai to ma kudin za mu zo karye bakwai mu dauka da Allah da wancan zaman da kai a shago da wannan cinikin da kai a waya minti biyar ba ne ga zama da yau to kuma wannan zai ja ka ce ba wai ran kafar ciya ta gida a ran abu gomin waya ina ma da kun su an ba wanda zai iya kiyaye kun Allah ya nabi ya saukan muku da wani mummuna al'amari awawa da dukkan rahma ba wani wanda ya sai kiyaye ku idan Allah ya isa ya saukan muku da rahama to Allah ka saukan mana rahama da arziki da wadata Allah daga wajen ka kuma ka hana kowa ya kare mana sai dan ba mai iya kare mana sai kai da haka mutane ai ta neman arziki ai ta neman arziki ana faɗin kisa wani sufi ya karanta wa mamin dabbatin fil ardi illa ala allahi rizqaha wa ya'lamu mustaqarra wa mustawda'a kullun fi kitabin mubin wannan sujin sai ce to haka abin yake shi ashe mu wahalan neman arziki muke muna wahalan neman arziki kawai ashe ko ina kake ma Allah zai baka arzikin ka sai ce to halwa ma za ni in shiga kuma ko guzuri ban zuwa da shi ka san mukami ne wani na iya cewa ya kashe kanshi a mukami ne baka kai bane shi yasa wannan zubin kawai dauki kayan shi ya tafi tun yana ganin hanya ya daina ganin hanya sai labi tun yana ganin labi ya daina ganin labi sai dai kungurmin daji ya je samu wani katon dutse kawai ya shige ya ɗauke rabin shi ya kama zikiri yana ta zikiri yana ta zikiri yana ta zikiri har lokacin cin abinci kuma yunwa ta kama shi sai kawai ci gaba da karanta wannan aya wa ma min dabatin fil ardi illa ala allahi rizqa wa ya'lamu mustaqarra wa mustawda kullu fi kitabin mubin mala ai zuwa can yana cikin kogo kawai sai ji nan gehen dutsen nan hayaniyar raƙuma da shanu ta kauri hayya hayya sai cikin muke wani kitawa ne yau mun yau mun yi makuwa hanyar nan kaga dutsen nan ba mu saba zuwan shi ba ne kawo muna yace to mi kwana yace to in mun kwana ina za mu mu dai hau dutsen mu duba ta kila ma samu wani bawan Allah da zai taimake mu suna zuwa kan dutse bakin kogo suka ga takalma a bakin kowa sai ce ka gani ko suka yi sallama suka yi sallama shiru sai ɗaya ya shiga yana shiga ciki kawai sai iska bawan Allah da sharbin shi sai ce bawan Allah roƙonka muke da Allah ka taimaka mana ka nuna mana hanyar da ka biyo mu bi ta mu fita da dabbobi mu kada mu yi asara ai banza da su wai kan ma yi musu magana su taimakai ƙarshe sai ɗan ya ce mutum ne dai ko ya ce mutum daga ganshi na ina zai samu abinci yunwa ce ta kawo shi zo mu ta ko nono mu je mu kai mai in ya sha yunwa ta sakai zai mana bayani suka zo aka tatso nono aka mi kowa ya ki sha ɗaya to ai ya galabaita suka hito da shi da kogon suka kwantar da shi aka matsa baki tukun ya buɗe bakin suka kwarara mu sai ce sadaqallahu alazim sai ce ku zo mu ta nuna muku ta inda na biyo na zo in jarraba wannan ayan inda kake in Allah ya nufin arziki zai same ka ba ga tauhidin shi ali na mangi ba ka baka ketare arzikinka baka kasa isa banka in Allah ya nufin musiba da kai maganin ta kai addu'a in Allah ya nufin rahama da kai to di yanda za a yi ta same ka wannan rahama da wannan arzikin sai ya same ka wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan kuma su munafikai idan musiba ta zo masu wala yajiduna waliyan ba za su samu wani majibinci ba da zai iya tare su ya hana a yi masu wannan bala'in wala nasiran ko ba za su samu wani mai taimako ba wanda zai taimake su ga abin da Allah ke nufi ya zama cewa sun hana a yi wannan abu a kula duk abubuwan da ake na kara musiba ai asbabu sunan su duk abin da ake na kara bala'i asbabu ne baka da lafiya ka ɗau magani ka sha sababu ne baka da kuɗi ka je ka buɗe shago sababu ne baka da abinci ka je kai noma sababu ne a'a su ne wai su ba ke ce ma shirkatul agrari shirka ce kawai ta rudi idan ka tashi baka da kokobo sai ka je ka buɗe shagonka da Allah buɗe shagon shine zai kawo mutane dole sai ka ba zai kawo amma sababu shine ka zo ka bude shago in ka bude shago duk wanda ya zo ya gani Allah ya koro shi gunka wani ma ba sai ya zo ya daga kayan ya duba duba sai ce kai mare kayan ni ba irin su nake nema ba daman na da Allah ya hakuri ya wuce wani ko daga zuwa in naka da zai ce da Allah akwai kaza shi eh kawo nawa ne kudin kankabi ko mai ya baka kudin Allah ya kaddara in noma ne ka tanaji feci ka tanaji gona ka tanaji komai ka tanada sai ka je sai an yi noma in masara ce ta gama fit da kai kana ganin komai yayi sai Allah ya koro yan ta'adda su kewaye gurin ka ta tashi taki kana kallanta dole kamata to me ita bai kaddara ta zama taka wata wata wata tahiya da ne cikin lungunan nan wata tsohuwa ke ba da labari ake cewa wai bana ta yi kalar buhun kalar buhun wake kalar buhu goma sha kafa sai ce to wannan duk gonaki ita kaɗai ta yi kalar ko aka ce a ai tsohuwa ce ko ta je yan ta'adda ba su yi mata magana da haka inda suka je suka bi da shanu ita kuma sai ta kwakwallo wanda ya saura da haka ta yi kalar buhu goma sha kafa kaga wannan me yake fassara ma arzikin bana na ta ne ko za ka biyo ta gida ne kace dan kalan ta yi ta baka abin ka ada bi kuntuwar awa da bi rahma in yi nufin mummuna abu gare ku yanzu wannan suka noma ta sun kashe kuɗin su a rada bi so ya yi nufin mummuna abu gare su an ce akwai kuma irin wannan ne dan a gane tauhidin Allah akwai wanda shi kuma an koro su kawai sai ga dan wani cewa ne yanzu haka za ku mana gonakin mu kaza kaza shi ba a bari ka ɗaya bi gonakin shi ai ko akwai tsiya yace kana da wanda za su yi maka aiki yace ce to zan dawo da ya dawo ya zo ya sa mai sai ce mai kakku kai mana ɗan banga kakku kai mana ɗan sakai na gaya mu na gaya mu mutanen mu za a ba ku sati guda gaya mu kowa ya zo ya kwashi amfanin shi sati guda daga nan shikenan sai suka ci arzikin fasiki arzikin wannan sai suka je aka yi ta aiki aka yi ce kusan sun kwashi kashi tara cikin amfanin gonakin amma da bai rahama amma ta hanyar fasiki za ka sha'anin Allah duk abin da kaga yana gudana a duniya fa Allah ke gudanar da shi Allah ke tafiyar da shi in ka ga daidai daga Allah ne in ka ga mummuna ma daga Allah ne amma a bakin ka ce mummuna na Allah ne innamal adabu nisbatul khayr ila Allah ladabi ka ce daga Allah ne amma dai a zuciyarka da dadi da mara dadi duk daga Allah yake wala yuzlamu waliyan wala nasira qad ya'lamu Allah قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البعث إلا قليلا وشقة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشي عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الجدال وشقة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأهبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا sai ta wannan ayar duk dai ana maganar munafikai ne amma ta sauka ne akan Abdullahi bin Ubay bin Salul shugaban munafikan duniya da lahira Allah ya kiyaye mu daga sharrin shi da sharrin yaran shi to shine duk idan ya tafiya idan ya gamu da wasu daga cikin munafikan Makka ko kuma mashahuran ƴan adawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai su ranka tattaunawa sai ce musu ku taho wajen mu mana akwai irin wanda yake gaya ma irin ibn qaisin da ma'atabu da qushayr yana ce musu ku taho wajen mu ku zo mu tare mu ƙara ƙarfi don mu takura ma mutumin da mutanen shi su ba su imani ba ko su ba su ce ba su da imani ba to shi Allah subhanahu wataala ce ba ku wa'annan munafiqan na zahiri da aka sani ba qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki ya san masu hanawa daga cikin ku ma'ana masu tarbewa daga shiga imani ya san kafirai waɗanda idan an zo za su shiga za a shiga imani su hana Allah ya san su wal qa'ilina li ikhwanihim da ko masu gaya wa ƴan uwansu halin mu ire na ku taho wajen mu ku taho wajen mu ku zo mu ƙara ƙarfi duk Allah ya san su ya san kafirai wanda in za a shiga musulunci su hana kuma ya san munafukai waɗanda su kuma idan an zo za a shiga musuluncin su rinka gayyato mutane suna cewa ku zo mu ƙara ƙarfi don mu takura mu masu imani wanda suke ce masa halumma ilaina ku taho zuwa wajenmu wa tsanin juwani halumma ilaina ku taho zuwa wajenmu wala ya atuna alba'asa illa qalila Allah ya ce su wa'annan munafukan wa'anda suke cewa wai a taho a cika Madina Allah ya ce ai su daman ba sa zuwa ma yaƙi mai tsanani sai ɗan kaɗan duk inda suka san za a yi yaƙi a fafata a ji jiki ba ka ganin su wannan shine al'adar munafukai shi munafuki tsutsar goro ce a zahiri idan ka ga goro in zai yawa hamsin to idan yana da tsutsa bai yi ishirin ba to amma idan ka ɗaukai ka saya kana zuwa ka ɓare ka san kayi asarar talatin ɗinka don ko ko bai nisa ba idan ka ce da Allah ban wukan na akan kare in zai kankaru to haka munafiki ta shi sankara ne a cikin addini kafiri shi kafiri maciji ne daman da ka gan shi ya fasa kai ka san maƙiyin kai shi ko wannan tsutsa ce a cikin gora tare yake da kai kamar zazzabin typhoid dala yanzu da mai zazzabin typhoid da wanda mashin ya kada dala dai ya ga su kwance kan gada kowa ya shiru ba za ka fara cewa wasanni a jiki amma me ya fi shari mai typhoid wannan yana iya ya warke ko dai dai ka ga tabo amma wancan wa tana ciki wata ranka ji ana ta bata hanci wata ranka ji an ce ta harbi koda wata wata ran sai ne sai mutuwa to to munafiki kenan shi in ya shiga shi za Allah ya ce masa fi qulubihim maradun fasadahum Allah marada da haka sai ya zama shi munafiki kullum shi ciki yake batawa shi yasa shi kuma Allah da saboda sanin sharrin munafiki shi kuma kullun sai ya ce mana mu gyara cikin koda wajen ba ta da kyau allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bi zikrillahi shi Allah tun da ya san sharrin munafiki ku gyara ku gyara ciki munafiki wakilin shedan ne ku gyara ciki dan nan kai kata kata hadaran kafirci ya bada ka in cikin lahiya lau ba matsala amma in cikin ya baci koda nan tafiya akwai matsala to shine Allah subhanahu wataala ya ce yana daga halin su wala ya'tunal ba'sa illa qalila ba ta zuwa mayaki sai dan kadan badar da za a je badar munafikai mafiya ba su sani ba saboda na faɗi yadda aka yakin badar can baya cikin karatu suka mu an yi shi ne ma ba shirin ko da za a je uhudu munafikai suka yi gangami kai ai da an je yakin nan ai kokari gare kai Muhammadu ai mala ai fatattaka su zai mu ma mu je a ɗebo ganima tare da mu dan sun ga an samo ganima a Badar mutumin da ke rancen bashi gunka yanzu ya zo ya biya ka bashin ka kuma ya ɗebi kuɗi ya baka ya ce ka ƙara jari ya samu ganima sun ga kasan da aka yi masu imani to da haka da za a je Uhud suka ce su ma ya an tere su malam da aka je Uhud wajen magaruba suka ji iwace iwacen da kafirai ke yi suka gama kamai zane ce to abuja abdullahi bin bai ce to haka ake su kuwa gaskiya abin nan ba zai yiwu ba ya ba zai yiwu ba ka bari mu dage ce a a wallahi gobe ai ni bayan wannan ma Allah ya kai mu gobe ma ai mu ni kan gari ya waye na kai gida maza Allah na ji ya tattara su ya ce ku kama gaban ba shi bane kan su dawo Allah ya saukar da kawatul munafiki ko منين يقول له لا يرجع الى المدينه لا يكون جنة العظيم من العذل ولله العزه ولرسوله ولكن ذا يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولا يغير سواء كاين دي الله يسورا مسا اسير فايكو انا داووا sai aga wancan da saukakkar faɗa sai aga an karshe an gaya muku da kun bari wannan yakin kai wani da kai aka sauke wa kafaɗa wani da kai aka kashe yanzu da muka gudo ba gashi wasu za su ji a jikin to Allah subhanahu wata'ala ya ce to ai daman su al'adar su wala ya'tuna al-ba'sa illa qalila ba sa zuwa madagai yaki illa qalilan sai yan kadan duk inda aka ce za a yi wata daga a jijiki ko a yi wani abu na tashi hankali sai ka ji ana to ai malamu wa addinin nan wa addinin nan wa sauki gare shi kawai aje a tada hankali ku kyale masa abinsu kawai ko mu ba ana yawan wannan ba da wani guri an zo inda ka san za a fafata ka ci bugu kan wani masallaci ko kan wata makaranta to malam ku kun cika fitina da tada hankali masallaci ba na Allah bane a ban masa da Allah to da kuma da kuma kaji an yi gwagwarmaya an su ce wallahi malam ba dan ku ba da masallacin nan fa da fa ba haka muka yi da malam mai nasiha ba ko wai malam mai nasiha ne an kwace mana masallaci ya ga na can zo rigar da ban saba sawa ba na hito malam wai yanzu gun nan za ku malam wannan fitina ce malam malam ba ruwanka da yamin da kuma wanda aka ce za a buɗe zikirin zoma kai in zoma shi ya riga ya je na a kawo da'ira a shin hida an gaba gwagwar mayar baina amma yanzu da bulis ta zo da shi za a yi da aka ko mutum zai maka nasiha ya ma nasiha akan abin da ya san taimakon addinin ka ne in da aka ce za a mutu in Allah ya kaddara za ka mutu gobe kuntu za ka yi in Allah ya ce za ka rayu rayuwa za ka yi duk gugurmayar da muka yi muka gama akwai wanda ya taba dungu mun taba je ina bayan kanta wani ya kwato ni to da haka haka abubuwa suke da haka su munafukai Allah ce wala ya atunal ba'sa illa qalilan ba sa zuwa mu fagen yaki sai dai yan kadan sai da inda suka dan bubbugewa za a anko kawai nan suke zuwa mawa Allah ya kiyaye mu na'am ashahatan alaikum Allah subhanahu wataala ce kuma su munafikai wani halin nasu masu tsananin matsolanci ne a gare ku kalimatu shuh ko fa inna shuha akhlaka man kana qablakum Allah ya ce su masu tsananin matsolanci ne a gare ku fa idza ja al khawf Allah ya ce idan kuma tsoro ya zo wani tashin hankali ya zo ra'aytum yanzuruna ilayka ya rasulullahi zaka ga suna kallon ka na ta yanzuruna ilayka tadura a'yunuhum zaka idanuwansu suna wulwulkitawa shine ko ashhadu alaikum fa idza fa idza ja al khawfu ra'aytum yanzuruna ilayka tadura aynum kallazi kusha alayhi bil maut Allah ya ce idan kuma wani tashi hankali ya zo na tsoro da musiba Allah subhanahu wataala ya ce zaka gansu suna kallon ka idanuwansu suna ta wulkitawa suna ta kyaf kyaf kyaf kyaf kyaf tashi hankali kamar mutum zai mutu Allah ya ce kallazi kusha alayhi bil maut kamar mutumin da ake zakke mai da zuwan mutuwa kamar mutumin da aka zo aka sa wa bindiga a gindin kunne ne Allah yana da wata magana ko idan ma ba ya ga yayi tsoro ba yana jiran kawai ji an yi kat ya je lahira Allah ya ce to haka suke Allah zai bisha alaihi ko za za bar khauf Allah ya ce idan kuma tsoron ya tafi salaqufun bil alsinati hidad Allah ya ce za ga suna fuskanta ku da wasu irin harshina masu kaifi an zo tashi hankalin ya zo an fafata yakin kowa ya kama gaban shi sun yi nasara da kuma an dawo gida kun kwaso ganima sai kuma kaji ana ta maganganu kai da ai kun jawo kaya ai garin naku wani wannan motar wa wallahi ganima ce kai a gari ai naku ne wani wani a wani yanzu ai an ban kwana da talauci wai kaga wani ya sha wata riga wani kajiri da aka bashi bala ya zama wani alhaji sai shari sai maganganu da azinati da rike ashhadan ala alkhair Allah subhanahu wa ta'ala ce ku rabu da su masu matsalo masu tsananin matsolanci ne akan aikin alheri ba su yi aikin alheri ƙarya suke Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ulaika lam yu'minu masu wannan halin ba su yi imani da Allah ba fa ahbad Allahu a'malahum shi yasa Allah ya bata ayyukan su baki daya وكان لو كان ذلك على الله يسيرا وان ابو يا كسance mai sauki ne akan Allah na'am يحسبون العذاب لم يذهبوا وإن يأتي العذاب يودوا لو أنهم بارون بالعذاب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا الله سبحانه وتعالى شهالهم سدي bayan gari ya waye wanda a cikin wannan dare Allah subhanahu wata'ala ya aiko iska da wasu irin rundunoni wanda kafirai ba su gansu ba sun dinga rikita raƙuma da dawakan shawa, sun rinka tumɓuke rumfunan iskar na tana tumɓuke rumfunansu tana watsawa tana tumɓuke abin nan abin da suka ɗaura dawakansu turken dawakansu tana zubowa tana watsa masa iska a cikin dare duk sun fashe kowa ya kama hanyar gida cikin madina ba labari da safiya ta yi sai muna aiki su mu cikin dare mun daina mun ji iwace iwace waya an fafata ne an gama da muhammadu da mutanen shi sai su a'a mun wabiyo inda manzo Allah ya sansani suna nan wasu ma habbaci suke to ya aka yi ce to ko dai rundunar yakin nan sun canza salo ne sai wani ce a ani wani je na ji da asubayi manzo Allah yana faɗi ma mutanen shi cewa Allah ya aiko ta iska ta kore su ta fatattake su ta kaza ta kaza ta kaza ce kaiwa ne wata iska Allah zai aiko ta kore rundunar nan kaiwa ne wataƙila dai kwarai shanan sun canza salon yaƙi ne sun ɗan matsa baya su ƙara shiri su shigo to idan wasu ka shigo kun san mu ba da bamu da bambanci ko fata ta kanmu za me shawara to shine Allah subhanahu wataala ya ce ya sabuna al-ahzaba lan yasabu wai su wa'annan munafiqan wai suna zaton wannan gayyar kafiran bata tafi ba wa in yatil ahzab idan kuma wannan gayyar kafiran ta dawo yawaddu za su rinka yin gori ko kuma yawaddu za su rinka yin gorin law annahum baduna fil arab ina ma dai a ce su suna ta cikin larabawan kawai ina ma dai ba su cikin madina duk sun gudu ne za a yi kata-kata da manzo Allah da sahabbai sannan ba da filar yas'aluna an anba'ikum sai zama kawai suna tambayar labarin ko ya akai da wane ne su suna jan kauye walau kanu fikum Allah ce da sun kasance a cikin kuma da suna nan tare da ku ma qatalu illa qalila ai ba za su yaki ba sai yaki dan kadan ko da suna tare da ku ne suka ji wannan ibtila'in da wannan musiba ta zo ai ba za su yaki tare da ku ba da haka kai ku rinka tunanin dan sun ce za su gudu ko za su bar guri ko za su yi wane ne kafin tunanin wai wannan abun zai jawo masu wai wata ƙoƙarin da za su yaƙi tare da ku. To nan a taƙaice bayan yaƙi ya kai ƙarshe, a azab sun tafi a cikin ɗan musanyar da aka yi na musanyar wuta idan an ci ‘yan kwanakin an ɗarin ƙarabe-harabe, sahabbai sahu kan ganuwa. su rinka harbin ƙwarishawa ƙwarishawa su rinka maida musu martani nan kuma akwai mata da ƙananan yara su ma ba a basu a baya ba su ma sun rinka hawa wannan ganuwar wasu kuma matan suna hawa kan rukunan ɗakunan suna ɗiba duwatsu suna jifan ƙwarishawa to ka ji wanda ake matan kirki bayan za ka je jihadi ba ne dai matar ka takin shi a ɗaki ta taimaka hasbunallahu in ya kama a fita da ita fita aiki manzo Allah na fita jihadi da mata wasu suna ba da magani wasu suna dafa abinci kuma sun san jihadin ake sun yadda a je jihadin su ba da abinci in mata kama a kama su in yaki ya karye sun yadda da wannan akwai likitoci akwai rufaida ita ce mace ta farko likita a musulunci rufaida ita duk inda manzo Allah zai ta yaki dama ita sunanta musajjali akwai shi don ita ce mai ba sahabbai magani wanda cikin shi ya rauni ita ke taimakawa wanda bai iya cin abinci ita ke ta da shi ta ba shi abinci Rafaida Allah ya kara mata yadda da Allah mu samu ne ya rufa sunanta mana an haifar mai ya mace Rafaida mace ce sosai jaruma akwai Nusaiba wanda lokacin da aka yi gazuwar Uhud ita ce uwan mu'azu da mu'ayyir wanda suka kashe Abu Jahal da aka gaya mata yaƙi ya karye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an kashe shi kawai sai ta jijjigo turken dokin mijinta ta ratayo ta zo ta keto kafin to sai Rasulullah an ce mana an kashe kai ce ni ina cikin alhairi amma ba da dauki Rasulullah me zan yi ce wannan makamin naki buge kafirai ta kai ma wancan bugu ta buge ta kai sai wani ya zo manzala ce shi ya sare ma ɗanki hannu kashe shi da Allah mata abin bari a gida ne to da haka mata na fafatawa su ma gwagwaran ikonsu to bayan a cikin wannan musayar da aka yi mata mujahidun sun rinka jifan ƙwarai da duwatsu ƙananan yara suna jifan ƙwarai da duwatsu da haka an ɗan raunata wasu sahabbai daga cikin wanda aka raunata akwai sai na sa'ad bin mu'az shugaban kabilar mutanen madina to sai manzo Allah ce a ɗaukai a kai shi masallaci an kai shi masallaci dan tunda mutum ne shugaba mai jama'a kowa zai iya zuwa ya gaishe shi an kai shi gidan shi ba zai samu kulawa ba kamar masallacin manzo Allah daga nan ne ma aka fara samun shirya gadon jinya a musulunci mutum bai da lafiya a raba shi iyalan shi a kai shi wani guri a ranka mai magani manzo Allah ya fara wannan to shikenan ana nan ana nan bayan an yi yaki an gama sai manzo Allah ya dawo gida ya zo ya cire rigar yaki ya cire kwalkwalin yaki kawai sai ga mala'ika jibril a cikin kayan yaki yazo shi ya rasulullah idan kun cire kayan yaƙi kuna ganin yaƙi ya ƙare ba yaƙi bai ƙare ba Allah ya ce in sanar da kai yaƙi bai ƙare ba ka umarci sahabbanka duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira kada ya je ya sallar la'asar sai a banu ƙwareza wa'incan yahuda wanda su ne injin shirya wannan yaƙin su kuma sun koma gidajen suna ta tunanin ya aka ya aka to shikenan a gurguje Kuzo Allah ya shara sahabai ce duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira kada ya yadda ya sallar la'asar sai a banu Quraiza sahabai suka kama hanya to ana cikin tafiya yi lokacin la'asar yi wasu sahabai suka ce a annabi na nuna mahimmancin tafiya ne kuma ga lokacin sallah mu tsaya a yi sallah wasu suka ce ai tun da ya ce kada a yi sallah ya mun kai can zamu yi wasu suka tsaya suka yi sallah ubera suka isa suka je can duk manzo Allah bai zarge su ba daga nan ne aka samu ikhtilafu ulama ummati rahma ko ta wasu Allah ta zo ta addini a samu sabani a cikin ta wannan jin kai ne babu komai to da aka je aka kewaye banu quraiza tun cikin watan Ramadan sai cikin Shawwal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo suka yi ta tuba suka yi ta tuba maza Allah ji ai kun walwala alƙawari kun walwala alƙawarin Allah kun walwala alƙawarin manzo Allah ba abin da zan iya muku illa banda sai dai hukuncin da Allah ya dora ni akan shi akwai Abu Lubaba Abu Lubaba sai ya gaugawa zartar da hukunci sai ai kaza kawai za a yi musu ta ka ce wa ya sa ka Allah ne ya ce annabi ne Allah ce la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih kaje ka nemi gafarar Allah kada guda ka sai ya rugo kawai zo masallaci ya sa matar shi ta daure shi yanzu haka in ka shiga rozan manzo Allah ginshikin da aka daure shi yana na an rubuta usunat Abu Lubaba na zauna gurin da yawa alhamdulillah to shi kenan a takaice dai suka ce to su manzo Allah ce ku kawo wakilin da zai muku hukunci sai ba hukunci tsakanin Allah da Annabi sai suka tuna suna da alƙawari da amana tsakanin da Sa'ad bin Mu'az suka ce a kawo Sa'ad duk hukuncin da kuka yaya da eh aka je yana masallaci bai lafiya aka dauko shi a makaran gado aka kawo shi sai Allah ce ku faɗi magana ku suka ce Sa'ad duk alƙawarin da kai mana da hukuncin da kai mana yayi Manzo Allah ce da ni da Allah da masu imani mu ma duk hukuncin da kai yayi Sa'ad ya ce, Ya Rasulullah, da hukuncin da ne ya yi ya ce, I. Manu Ƙwararra, da hukuncin da ne ya yi, sai ce, Ya Rasulullah, yana kwance da sai ce a tado shi. Sai ce, Ya Rasulullah, duk wanda ya sa yaƙi daga cikin Manu Ƙwararra, da wanda gashi ya fito mai na balaga, sai ya haka da wayan shi. Ban ji an yi kabbara ba. Yau ya kashe Ya Rasulullah, kawai a yankin bayansu da ‘ya'yansu da matansu da dukiyarsu duk ta zama gari ba. Zala ce, Sa'adu ka yi hukuncin da Allah ya zartar da shi tun daga saman bakwai. Kamai da shi masallaci. Sai da ya zama duk wani fajiri aka zo aka tara su a gefen wata kasuwa ta Madina aka kashe su baki ɗaya. To sai kasance sauran guda biyu. Akwai barin Nazir akwai banu ƙainika su ma za mu zo maganar su nan gaba za ka dai a takaice Allah subhanahu wa halaka da su to shi wannan sa'ad bin mu'az yana nan kwance bai da lafiya sai malaika jibril zo zai dauke ya zo manzo Allah na cikin gida kwance cikin dare sai ga manzo Allah ya fito daga shi sai bangon da yake kwanciya ya jawo yana ciwo yana kokarin bude kofar masallaci yana zuwa ya ga malaika jibril manzo Allah ya ce Jibrilu da ke tafe da kai cikin dare ce, don na ga an buɗe samman nan guda bakwai, an buɗe aljannatan nan, sai ce, ai, ba wannan naka ne sa'adu aka ɗauki ran shi. Soji ne Allah ya ce, a buɗe samman nan guda bakwai, su tarbe shi, a buɗe aljannatan nan guda bakwai su tarbe shi, don haka yanzu yana a sama ta bakwai yanzu haka abin da nake gaya maka. Bayan nan maza Allah ya ce, kai ku yi mai wanka, mala'iku za su yi mai wanka kan ku ɗauki gawar shi mala'iku za su ɗauki gawar shi in an je za a binne sai sun aje bakin kabarin shi ku ɗauke shi ku sanya shi kabarin shi Allah ya ƙara masa yadda Allahumma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda yanayin lokaci ne kamata mu kwana sai kuma in Allah ya kai mu rana ta gaba da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba ko da su wanda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai tambaya na'am to yau alhamis ana yin tallafin marayu da aka a tashi a zagaya a tallafa ma marayu amin na'am na'am na'am to idan mutum ya zo zai yi sallah shi kadai idan yi sallama guda ɗaya a wajen damun shi ko to an ce kuma zai yi sallama a wajen hagu in kana biha idan ya kasance a wani mutum ɗaya a wajen hagun shi to kaga idan babu kowa kenan ba zai yi ba abun da ran karatu to amma kuma in karatu ya ƙara gaba aka je can gaba za a ji a fiƙi wanda ana cewa ya sallama wajen damar shi da wajen hagun shi saboda ko da babu kowa damar shi da hagun shi akwai mala'iku a wajen damar shi da hagun shi za su mai damar sallama duka wannan cewa in kana biya a haɗin karatunmu ne na 'yan ƙananan an yi can sama za a cewa zai yin dama da wajen hagu akwai mala'iku ba ko na'am So idan mutum duk bannan da iyayenka suke Allah shi wala ta kullahu ma uffin zakaninka da iyayenka da qula lahum qawlan ba ba shi wani ke ne ba wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma wa la tuqullahu ma uffin wa la tanahuma wa qul kuma qawlan shi nake nema ka rinka gaya musu magana ta girmama ko aziza kai musu sai ka cewa baba Allah ya hana babu abin nan da kuke ku kalli girman Allah annabi ya ce kaza alqur'ani ya ce kaza a matsayin ku na musulmi baba in kuna wannan bai kamata ba haka zaka ranka musu amma tsawa ba ta ka mutum bai isa ya mu iyayen shi tsaba ko da kafirai na'am amin na'am To abin da za a gane cewa biyar da minti takwas alfijir ya hudo? Eh? Tun da alfijir ya hudo ba su da azumi. Kuma idan suna sanani sai sun yi azumi sittin da ɗaya. In yana sane alfijir ya hudo ya kwanta da matar shi sai ya yi azumi sittin da ɗaya ita ma sai ta yi sittin da ɗaya. Amma in ba sani ba ne to kuskure ne za su rama ɗaya. Na'am. Alaikum salam. to mutumin da ya sai da dabba shi ya san ba ta da lafiya ya zama maha'inci ya yi ha'inci kuma idan mutumin can ya gano ba ta da lafiya in ya dawo mai da abu shi dole ya ba shi kudin shi ko a canza ciniki in yana bukatar ta a matsayin ba ta da lafiya to wanda ya birthday ya kira budurwar shi ai masoyin shi ce ko idan za a yi birthday ai masoya ake kira ya kira budurwar shi ta zo wajen birthday ta yanka mai kek ko suka yi hotuna to duk wannan abin ba zai zama laifi ba in dai ba ya taba jikinta ta taba jikin shi ba ai masoya ake kira wataƙila mu da ba masoyin shi ba ya kira mu ko ita ku ai masoyin shi to dan ta zo ta taya shi wata murna ta alhairi ba ke tsoro shari'a ba babu laifi shi ko ai yanka kek da yanka lemu da shan lemu ai duk ɗaya ne wani abu ne dai kawai na na nuna ne farin ciki ko wannan in dai ba jikinta ya taɓa jikin shi ko babu laifi insha Allah kala amin wa alaikum salam amin na no eh sai wace a wasu ga ya ne a tsawon shekaru To wannan ne wani wahami ne. Mutumin da zai ciwo shi a azumi ba zai addu'a neman tsari ba wannan ba gaskiya ba ne. Wato ai ba a ga musibar na samun mutane cikin azumin ba. To, to da ga wannan wahami ne kawai addu'a lokacin ne ma kai addu'a neman tsara da Allah zai kiyaye ka lokacin da ba na azumin ba. Yawwa. Birthday ya halatta. Me birthday? ta yi murna ba shi bane maulidi maulidi ya halatta ai ta yamman na ko wanda ke da ni ban je jami'a ba birthday ne kalmar birthday ina shi ruwa mana bidiyo birthday ai sai murna wani abun farin ciki sai murna ranar haihuwa ba zai zama wani laifi ba insha Allah Allah ya mana muwafaka Allah ya biya dukkan bukatunmu Allah ya dade mu Allah ya ayyada da ayyukanmu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da ya dame mu Allah ya mana maganin shi Allah ya mana maganin yan ta'adda kawai mana hannuwansu masu taimaka musu Allah ka dakushe su masu karfin cikin su Allah ka karye karfin su masu wadatar cikin su Allah ka rauna da wadatar su Allah ka kame mana zukatan su dan uwan mu da suke a hannun su Allah ka kubutar da su dan uwan mu da suke a hannun mu Allah ka ba su dama su kubuta kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha da salatu fatiha
Vamos, cara.